والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله darasi na ƙarshe da muka tsaya a kansa mun yi bayani ne a kan al'iraq ma'anarsa a cikin harshen larabci da ma'anarsa a cikin istilahi na malaman nahau yau kuma za mu tashi a kan albina wannan kuma shi ne darasi na bakwai darasi na bakwai kenan kai ne ɗauka darasi na ne na bakwai sai ka kyale ne na lalibe wannan shi ne darasi na bakwai a cikin jerin darussanmu na na ɗin da kuma adab shi ne jan bakin bai zo bai ko shi kenan ya hutar da mu ina jin da abin da muka yi magana a kansa na karshe ne shine lirabi haka ne ko to me lirabi ma huwa lirab هو تغيير أحوال أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا aw takdiran wannan ma'anarsa kenan a harshen larabci canjawar karshen kalma ba ko karshen kalma ba canjawar hali ko yanayin karshen kalma daga rufa zuwa nasaba zuwa jarra domin canjuwar amil wato ababen da ke haifar da tasiri a karshen kalma din idan ya canja sai karshen kalmar ma ya canja jami'i wannan lirabi kenan min haythu al-istila amma al-irab min haythu ma'anahu al-lughawi shine ne al-izhar wal ibana akan ce a'raba an kaza bi ma'ana azharahu wa bayyanahu فالإعراب هو الإظهار والإبانة ملك ويقابل الإرادة البناء ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب فنقول للبناء معنيان احدهما لغوي والاخر اصطلاحي فاما معناه في اللغه فهو عباره عن وضع شيء على شيء على جهه يراد بها الثبوت واللزوم واما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا احتلال وذلك كلزوم كم ومن السكون وكلزوم هؤلاء وحزام وأمس الكثرة وكلزوم منذ وحيث الضم وكلزوم أين وكيف الفتحة كنا بيدنه ويقابل الإرادة البناء abin da yake dorantar lirabi shine bina wato fikiyar ta kenan kishiyar lirabi shi ne bina ويتبع كل واحد منهما تمام الاتضاح كون سيد بسكنسو ينا بينا متكر بينا بسبب بيان الآخر يا عند أكا بينا بيان تزارا أن بينا دا إعرابي كما كفهم فيكي توكيك يسكيني البناء idan ya kasance li'irabi shine تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا تسيزن تو بناء شيني ثبوت أواخر الكلمة حالة واحدة ثبوت أواخر الكلمات حالة واحدة وتو tabbatuwar karshen kalma a hali ɗaya ce da ba za ta canja ba kaga al-irabi suna canjawa min ar-rafi ila an-nasbi thumma ila al-jar amma abina ba ta canjawa awafir al-kalima la tataghayyar innama tathbutu halatan wahida mahama ikhtalafat al-awamil duk irin yadda aka samu wani amil ya zo to baya tasirantar da karshen kalma din ta yadda zai canza daga hali kaza zuwa hali kaza zuwa hali kaza kamar da yake canzawa a lirabi a lirabi muka ce yusafiru ahmad muka zo muka ce lan yusafira ahmad muka zo muka ce lam yusafir ahmad sai yusafir ta canja daga arrafu zuwa ga annasbu zuwa ga aljazm an gane ku يسافر في مضارع مرفوع saboda mai zanto marfu'i eh li khuluwihi min an-nasib wal jazm li khuluwihi min an-nasib wal jazm yani lam yadkhulhu 'amil min awamil an-nasb wala 'amil min awamil al-jazm ولذلك لا بد ان يكون مرفوعا lokacin da muka ce lan yusafira ahmad sai muka ce yusafira saboda me lidukuli lan li'annahu masbukun billan wa lan min hurufin nasbi min awamilin nasbi yayin da muka ce lan yusafir ahmad sai muka ce yusafir bil jazm saboda me lidukuli lam domin lam min awamilin jazmi to kaga nan gurin yusafir kalma ce mu'raba bi ma'ana tatagayyar yatagayyaru akhiruha min halin ila halin falidhalika sarat mu'raba ina fata mun fahimta to amma a cikin hala a cikin hali na bina'i kalma tana zama a hali ɗaya ne ba ta canjuwa shine ce wa qad taraka al-mu'allifu bayan al-bina' ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب في شرح كلام الشيخ محي الدين عبد الحميد يكي سوى مولة للتاج الأجرومية يا در البناء بي بيان السبع ديما ديما جنا الإرابي في كو يكالي يا إن كافة يكي الإرابي في كي شيء البناء ذاك سيدا من نافلة القول أن يتحدث عن البناء لأن بضدها تتميز الأشياء ونحن نبينه لك أما تردها كموزا مبينة مكسيل إرادي على الطريقة التي بينا بها الإراد هذا تسيبنا أبي سادتاي كو حي دمك بينا مك الإرادي فنقول سيم سيدك للبناء معنى يعني كلمة البناء haka mutum zai furta ta albina da yawa babu mai kasra albina'u tana da ma'anoni guda biyu a aduhu ma lugawi ɗaya daga cikin ma'anonin yana da alaƙa da lugar larabci ne kadai wal akhar istilahi ɗayan kuma yana da alaƙa da ilimi duk lokacin da aka ce istilahi yaren ilimi kenan yaren ilimin nahawu idan maganar nahawu ake yaren ilimin fiqhu idan maganar fikihu ake yaren ilimin hadisi idan maganar hadisi ake yaren ilimin tajwidi idan ilimin tajwidi ne yaren ilimin hadisi in littafin ya shafi littafin muhaddisun kowace malamai suna da istila yare na da ya shafi fannin wanda sai su kaɗai suka san shi ko wanda ya karanci fannin duk yadda ka san larabci in ba ka san yaran su ba to sai ka fassara kalmomi ba a yadda su suke nufi ba cikin yaran ina fata an fahimta yanzu da ka ce haram a istilahi na fukaha yaran fukaha menene haram eh ma yu'aqabu al-mar'u ala fi'li duk abin da ake wa mutum hukuma in ya aikata shi ne haram to amma a larabci kadai idan ka ce haram me yake nufi almamnu almamnu wannan halin da aka yi kila a shari'a ne kila a al'ada ne kila a hankali ne kila menene almamnu an gane ko to istilahi dai ana nufin yare na malaman wannan fannin ma'anan bina'i a lugha daban da ma'anan sa istilahi fa amma ma'ana hutun lugha ma'anar albina a yaren larabci kadai fa huwa ibaratun an wada'i shay'in ala shay'in ala jihatin yuradu biha thubutu wal luzum idan an ce albina a larabci ibaratun an wada shay'in ala shay'in dole wani abu ne kan wani abu ba kuma dorawar kadai ba ala jihatin a wata fuska a wani yanayi yuradu biha thubutu wal luzum da ake bukatar tabbatuwar abin da luzuntarsa an dora wannan akan wannan dan na kasan ya karfafa na saman na saman ya karfafa na kasan kamar yadda ake dora bulo akan bulo ana bukatar su zagi ne ko ana bukatar sadu su karfi يراد بها الثبوت واللزوم على جهة يراد بها الثبوت واللزوم فهنا شنو البناء فهذا كان متون ليس جلي ذات في البناء جلي الناس البناء in muna son babu labarin ya yi gini sai mu ce bana idan muna son babu labarin yana gini sai mu ce yabni bana yabni bina'an an gane ko wato gini kenan dora abu kan wani dora wani abu kan wani abu don don su karfafi juna ta yadda ba za su tarwatse ba ko ta yadda ba za su rushe ba wannan alugar ce wa amma ma'anahu fil istilah abinda kuwa yake nufi da lirabi a istilahi luzumu akhir al kalimati halatan wahidatan li ghairi amil wala istilah wannan shine abin da za ku rike لو سألك سائل فقال لك ما معنى البناء في الاصطلاح سيكتي سينمي لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال wato lizuntar karshen kalma hali ta ligairi hamilin ba tare da wani hamil ne ya haifar da hakan ba ko da wani abu ko babu dama haka an gane ku wani atilal ba tare da wata illa daga cikin illoli na nahawa ko na na na na na farko ba wa dalika hakan kuwa kalzumi kam wa man asukuna kamar yadda kam duk inda take a cikin larabci wa man duk inda take a cikin larabci suna luzuntar asukuna ba za a kaga kam wata rana ce kama ko kamun ko kamin ba zai yi ba kan din nan da ya sukunin nan shi suke zuwa da ba zai yi kamu kama kami a a kam an gane ku to lazima sukun fi jami'i taraki fi jami'i al-halat fi ayi hali min al-ahwal haka kuma man ba za ka ce wata rana mana ko manu ko mani haka kawai ana zaman lafiya ba na aje faru ba وكلزوم هؤلاء وحذان وأمس الكفرة حتى لفظ هؤلاء دا حذان دا أمس dukkanin su suna da zuntar alkasra wato kasra take da ita koyaushe ba ya yi za ka ce ha'ula a ko ha'ula'u a'a sai dai ha'ula'i haka amsi duk yadda ya je zawo sai dai a ce amsi ba za a ce amsa ba ba za a ce amsu ba an gane ko don yana luzuntan kasara wa ka luzumi munzu wa haitu abdamma lafazin munzu da lafazin haitu duk inda suke sanar luzunta bamma wa ka luzumi aina wa kaifa alfatha kamar yadda aina da kaifa suke luzuntan fatha an fahimta ku ملك ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة السكون والكسر والضم والفتح كون بيان da aka waka ba za ka gane cewa ladabi na bina'i lakubba na bina'i guda hudu ne ko dai kalma ta zanto mabaniya ala sukun ko ta zanto mabaniya ala kasr ko ta zanto mabaniya ala dhamm ko ta zanto mabaniya ala fath ba na biyar sun su haka waɗannan su ne alamatu waɗanda suke asliya sai dai waɗansu na iya wakiltar su a iya wakiltar su a inda ba zai iya bayyana su ba ko na makamantan haka mai da bayani zai zo nan gaba amma dai akan jiya gaskiya wannan shine gida'i domin abin da yake jigo a cikin bina'i shine sukuni al'asul fi kulli mabani an yakuna sakinan shine ibn malik ce wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu du fathin wa du kasrin wa dam ka aina amsi haythu was-sakilu kam ma'ana duk inda mabuni yake a duniya kamata ya zanto saki mabuni ne ala sukun shine wal aslu fil mabuni ay yusakkana wa minhu zu fathin amma akwai wanda yake mai fata ko mabuni ala fathi kamar aina da kaifa wa zu kasrin akwai mabuni ala kasri ka amsi misali an gane ko wa dam akwai mabuni ala dhammi ka haisu wa munzu an gane ko ومنه ذو فتح وذو كسر وضم سيدي بقى مكة مثالي كأين أمس حيث والساكن كم أقدم مثال الشيطاني ma'ana dai dukkan inda kalma take mabaniya ko ta zanto mabaniya ala sukun ko ta zanto mabaniya ala fatih ko ta zanto mabaniya ala ala dhammi ko ta zanto mabaniya ala al fatih jami'i wa ba'da bayan kulli hadhihi al asya' لا تأثر عليك معرفة المبن... لا تأثر لا تأثر عليك معرفة المعرب والمبني فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تكديرا بسبب تغير العوامل والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا خلاف wato da wayo sai sake ne ta muku yace wa bada bayani kulli hadal ashiya bayan dukkan wannan bayani da ya gabata la ta'thuru alayka ma'rifatul mu'rab wal mabni ba zai wahala a gare ka ba ba zai zama mai wahala a gare ka ba gane al mu'rab da al mabni fa inna al mu'rab domin da shi mu'rab shine ma taghayyara halu akhirih lafzan aw takdiran bi sababi taghayyur al awamil wannan shine mu'rab wal mabni mabni kuwa ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا أكلة na fata an fahimta wasu kun ga jiya almabni yana da sauki kwarai da gaske inda ka gane almorab ina jin har almorab zai fi fi dan wahala wahala duk da shi ma abu ne mai sauki abin da ya sa almorab zai fi fi wahala don canjuwar ƙarfi a cikin morab kaga zai ta canji zuwa wani adadi amma almabni ku tuna dama hali ɗaya ne baya ki da duguwa sannan kuma canjuwan ƙarshen kalma a cikin morab wani lokacin ya zanto a lafazance wani lokacin ya zanto a kaddare su kaga ya sake kididduguwa irin kididduguwar da almabuni baya yi kun gane wannan da kyau to wannan li'ira- wa- wa- wannan abin da zai yi da da zai shigo yanzu da shi nan gurin wato tamarin ne to wannan tamarin din ba wani littafi da zami ni da ku zami su zuke ke da ke shi wanda ma suke nesa su kara matsowa malam kara matsowa kara matsowa kara matsowa ni da ku zami su keke da keke ya tinki kenan ga wani sun yana cewa Allah ya rufa masa asiri ya tashi da a nan guri wato wato ko ba a cikin cewa na kuna magana kuna dariya to tamrin abin da mala yace bayyin al-mu'raba bi anwa'ihi wal mabniya min al-kalimat al-waqi'ati fi al-ibarat al-atiya bayyin al-mu'raba bi anwa'ihi wal mabniya من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية كارل لي سامو wannan inji daga murya abin da karanta eh eh eh eh جميل جدا كارل لي سامو inji eh جزاك الله خير بين المعرب بانواعه بينا منا معرب da dukkan nau'o'insa da ka taɓa sani wal mabani ka kuma bayyana mana mabani min al kalimat al waqi'a ila ibarat al atiya daga kalmomin da suka auku cikin jumlolin da za su zo zai zubo jumloli a cikin kowace jumla sai ka kalla ka ga wata kalma ce mu'raba ka ga wata kalma ce mabaniya in ka kalli kalma ka gane mawraba ce ayyu naw'in min wa min anwa al-i'rab an gane ko qala a'rabiy الله يخلف ما أتلف الناس والدهر يتلف ما جمع وكم من ميتة علتها طلب الحياة وحياة سببها التعرض للموت وسوء hikima ce irin ta larabawa Allahu yukhlifu ma atlafa an-nas wad-dahr yukhlifu ma jama'u wa kam min maytatin illatuha talabul hayah wa hayatin sababu at-ta'arrud lil-maut malam karanta mana wannan jumlar muji kamar yadda ya karanta qala arabi قال عربي mm.
الله يخلق ما أخلق الله Mm.
والدهر يخلق ما, ما جمع Mm.
وكم من ميت كم من ميت min maytatin كم من ميتة Mhm.
إلتها إلتها طلب الحياة Mhm.
وحياة سببها تعرض للموت ها. وحياة سببها التعرض للموت وحياة سببها التعرض للموت malam karanta mana kai mamaye mhm قال أعرابي mhm الله يخلق ما أخلق الناس mhm والسحر يثبت ما جمع mhm وكم من ميتة علتها طلب الحياة mhm وحياة سببها سببها سببها التعرض للموت jamil jidda abinda balarna yake cewa Allahu yukhlifu ma aslafa nas Allah ne yake maye gurbin abinda mutane suka lalata kai kake ɗinka riga tana sabuwa sai ka lalata ta sai kuma Allah ya maye maka gurbin ta da mai da wata sabuwa ka sai sabon abin hawa aikin ka shine ka kafi ubangiji kuma sai ya maye maka gurbi da wani ka sai gado da kake kwanciya ko tabarma da kake kwana a kai aikin ka shine ka mutsutsuka ta har ta zama tsumma daga baya sai Allah ya mema gurbi da wata shine Allahu yukhlifu ma atlafan na Allah yana maye gurbi dangane da abin da mutane suka lalata waddaru yuslihu ma jama'u shi ko zamani wato yau da gobe ita ce lalata abin da mutane suka tara ko ba haka ba duk yawan abin da ka tara sai yau da gobe ka bi ta kai kwana-kwanan nan wani yake ba labarin wani mutumin karkara ya yi irin noman rake din nan da yawa ya sayar naira dubu arba'in ya ce tun da aka haife shi bai taɓa sanin inda ma unguwar da naira dubu arba'in take ba da haka da aka dawo kuɗin ya kudin da ya haka a gwadansa ya je gida ya rasa yadda zai ma ya zura musu ido yana kallon su sai ya haka wani rami da ya haka rami sai ya sa tukunya a ciki sai ya kawo kuma wani abu nan ya zo ya rufe da bakin ramin kawai aikinsa kullum baya leƙa amma ya game ya ciki ya sa hannu ya zaro ya game ya zaro ya kashe aikinsa ke nan bai sun yi zai su taru ba ko su mai nan haka ya tsayi wata rana dai da sun yi na ɗaukowa ya zaro ya kashe ya zaro ya kashe wata rana ya laluba ya laluba ya jini ba komai sun tsare والدار يتله ما جمعوا وكم من ميتة علتها طلب الحياة يسود داما ذاك جزاور دا سبب samuwarta طلب الحياة نما أرأي wajen neman a rayu sai aka yi sai aka mutu ba fata ke zai tafi daga nan gurin ya tafi lagos ko kusa don ya so kaya ya zo ya tsere shiri ba sama abin da zai ce sutura shi da iyalinsa akan hanyar nan sai ne sai ya mutu mai tona rami a kasa don ya gina mutane rijiya gaba ka za a biya shi sai ga wata rana yana tona wannan ramin ya rufta ta direban da ke tuka mutane ya kai su mai duguri ko ya kai su kaduna ko sokoto ko ina ne wata rana akan hanya sai ya gama an gane ko ita zama mutuwar da sababin mutuwar shine mai neman ya za a rayu da ba a nemi rayuwar da kila da abin da jiki ma'ana sababin rayuwar da sababin ya za a rayu sai zanto shi ne ya zama sanadiyar mutuwa wa hayatin sababu a ta'arudul maut yaso da dama ko mutuwar da za ka ga a rayuwar da za ka ga sababinta shine a ta'arudul maut fitowa mutum ya fuskanci mutuwa ga dangadan sai ya ba shi ikon ya rayu eh yasa jihadi ma aka kai masa sunan rayuwa يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ma'ana abin da zai rayar da ku shine jihadi domin idan kun yi shi sai ku samu kwarjini da ɗaukaka ta yadda ba wanda zai lafice muku hanci ballantana ya muku barazana ballantana ya karkace ku ya kokkone gidajen ku idan ba ku yi shi ba dan jin tsoron mutuwa to kuma sai a rena ku a yi ta ku ana kashewa da an kashe wani mutum mu yi hakuri kar mu je mu ɗauki fansa kuma a zo a rama har a kashe ku duka to amma idan kuka fito kuka sai an mutu to je kuma an yi ne an kyale su to so da dama akwai rayuwar da ake samun ta dan an fito ne an fuskanci mutuwa sai rayuwar ta sauka kaga akwai hikima a cikin wannan magana الله يخلق ما أطلق الناس والدهر يخلق ما جمعوا وكم من ميتة علتها طلب الحياة وحياة سببها التعرض للموت to mu dama da wannan kafin mu shiga na gaba ko to jamil abin da dama yace ka bayyana ka bayyana kalmomi mu'rabai da kuma kalmomi waɗanda suke mabaliyai to mu ɗauki jumlar farko الله يخلف يخلف ما أتلف الناس الله يخلف ما أتلف الناس أتكون wannan jumlar wata kalma ce mu'raba wata kalma ce mabaniya wa zai fara da wannan na'am jamil jiddan lafazin Allah lafazin zalala kalma ce mu'raba eh جميل يخلق ما كلمة موربة ما كلمة مبنية مبنية على ماذا جميل على السكون ايه ita ma ce kalmar ce mabaniya domin duk inda fi'ili ma bi yake a duniya mabani ne haka duk inda fi'ilin amri yake a duniya mabani ne fi'ili mudari ya zama mali zai iya zama murab amma da wannan guda biyun duk mabaniye ne jamil jiddan kai ka gama naka والدهر يتلف ما جمع والدهر يتلف ما جمع أه. نعم كلمة موربة الدهر جميل يتلف مه. جميل مه. مه. مه. مه. كما تم بنية كما جمعوا جميل جدا ايه جمعوا فعل ماض فعلا وكم من ميتة علتها طلب الحياة وكم من ميتة علتها طلب الحياة نعم وكم مهم. مبني أه. من ايه ايه mabaniya ita ma min mabaniya ce kai kai ku dare mana surutu a nan mai tafin nam mu'raba ce jamil jiddan illatuha to kaga illatuha kalma ɗaya ce ko biyu kalma biyu ce domin illatu kalma ha kalma kaga mudaf ne wal mudaf ilay to sai ka fasa a matsayin kalmomi ne biyu sai ka ce illa ita ma moraba ce sai kuma ha mabaniya ce jamil jiddan talabul hayati talab talabu ba ba talaba ba الطلب مورد صناع الحياة جميل جدا وحياة سببها التعرض للموت وحياة وحياة سببها التعرض للموت نعم الواو مبني جميل جدا الله تطيب مهم. مهم. اها ممتاز ممتاز اها اها اها جميل اما ها تاتي حرف مبني حرف ليه يو ضمير ليه الضمائر من الاسماء سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدي كرب عن الحرب فقال لا هي مرة المذاق إذا خلصت عن ساق من صبر فيها عرف ومن ضعف فيها تلف ومن ضعف عنها تلف وتمكن عمر بن الخطاب كده سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدي كربة wato Umar dan Khattab ya tambayi Amr ibn Ma'di Karib anil harbi dangane da yaki cewa tuffanta mun ya tuffa yaki take fa qala la sai Amr ibn Ma'di Karib yace da Umar iya murratul mazak kai dan dan ta kan da dace iza khalasat ansaq idan ta yaye kauri man sabara fiha urif wanda ya hakuri a cikin yaki sai a san shi wa man da'afa anha talib wanda ya gudu kuma shike na sai a hasara shi kuna fahimtar da kyau wata akwai hikimomi cikin maganar kar ku manta yayin da kuke koyon harshen larabci dole ku sa a cikin kwakwalen ku cewa ba dukkan kalmomin da ku a hausar ku suke mazaje laraba ma za su dauke su mazaje ba ba dukkan kalmomin da ku a wasu suke mataye laraba su ɗauke su mataye ba akwai abin da yake mu da larabawa mun yi ijma'i muzakkar ne a wurinmu su ma muzakkar ne a wurinsu kamar kala kamar kitab alkalami da littafi da madrasa kaga mace ce amma alkalami namiji ne kitab namiji ne duk auren mu haka ne a larabci ma haka ne to amma yaki a hausa yaki mace ce ko namiji namiji ne amma a larabci yaki mace ce an gane ko alharbu mace ce ba namiji bane ba kila wani ce ban ga tawo ta'anis ba sai a ce ai ba dukkan lafazi mu'annas bane yake da tawo ta'anis akwai lafazin da yake da tawo ta'anis akwai lafazin da bai da tawo ta'anis amma za mu gane cewa mace shi ko namiji idan muka lura da halati audud damiri ilai idan an ambaci kalmar sai aka ambaci lamiri idan an ambaci lamirin mace ya nuna wancan abin da aka ambata da zumi ne idan an ambaci lamirin mace Allah ce fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta taba al-harb auzara bai ce auzara ba auzar hatta taba al-harb auzara al-harb anan ta zo ne mace to da haka sai ce hiya murratul mazar ita kan dandananta da tafi wato yaki kenan wato yaki da wahala yake akwai tashin hankali a cikin yaki ba wanda zai gane haka sai wanda ya taɓa shiga cikin sa idza qalaqat ansar laraba sukan ce qalaqat ansar suna nufin idan wahala ta yi wahala domin daɗi ne ke sa a tattare kabar wanda kauri ya bayyana ko wahala wahala idan wahala ta ce za qalaqat amsa man sabara fi haƙuri wanda duk ya haƙuri a cikin yaki sai a san saboda ne jarumtarsa dan a cikin yaki sai da haƙuri in ba haƙuri mutum ba zai iya yin yaki ba shi yasa Allah ce ya ayyuha allazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أبن بايا أنت أكيد باتي الله تعالى كوبا سيدا كذا هكوي إذا لكيتم فئة فاثبتوا كذا الثبات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم دعاكتي واصبروا دعاكتي إن الله مع الصابرين saboda shi hakuri din shine sinadarin cin nasara don wanda baya da hakuri ko ya ga an masa rauni ko an yi wa dan uwansa rauni sai ya gudu shi kuma ka'idar abokan adawan ku da suka yi muku rauni su ma an kuma su suna jin zafin haka Allah ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima ma'ana in kuna jin zafin suka da takobi ko barandami in an soke ku su wasu rajin zafi fifi ko ba da kuke da shi a kansu shine ku kuna fatan samun wani abu na lada wanda su ba sa sare tunda ku kun fito dan Allah su kuma sun fito dan shaitan ai kun gane wannan man sabara fiya uri wanda duk ya hakuri a cikin yaki sai a san shi wa man ba'ufa anha wanda ya rauni ya gudu ya bar yaki bai shiga ciki ba halin sai ya lalace ma'ana ya zama shirme kenan baya da amfani ya ta Allah ce kuti ba alaikum alkitab wa huwa kurhun lakum wa ta an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ta an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yasa lokacin da الإمام فضيل يا أيكا ودا عبد الرحمن آه ونك عبد الله بن مبارك لي يا زونا آه harami yana itikafi da karatun qur'ani da qira'a da menene da karantar da mutane shi kuma wancan ya fita filin daga sai ya aika masa da takarda yana son ya ja hankalin shi kan jihadi kaga sai ya amfani da kalmomin da ya tsuma shi ita ya abidal haramaini lau absartana لعلمت أنك في العبادة كالعبد من كان يخبب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخبب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح الأبير لكم ونحن أبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يستوي أما yace ya mai ibada a tsakankanin masallatan nan guda biyu masu alfarma masallacin makka da masallacin madina ya fake a can yana ta ibada inda ka zo ka ga halin da muke ciki a filin daga da ka san kai wasa ce an kama kasar musulmi ana yayyanka musulmi kai kana kiyamun ne wanda kiyamun ne mahallin ka ne ko ka zo na kana zikiri kana karatu kurani da halala da ka san wasa ce yace duk wanda ya kasance yana jika kumatunsa da hawaye a sanadiyar kusuri da tawadu ga Allah da kuka da daddare suke to mu muna jika wuyanmu ne da kumatunmu a sakamakon jinin jikinmu da yake fansama yin an soke mu da mashi a bayan fama to tsakanin wanda ya jika kumatunsa da hawaye da wanda ya jika kumatunsa da jini yaya ko idan mutum ya kasance yana wahalar da dawakinsa wajen tsere da wasanni kawai na kirmi to mu dawakinmu sukan sha wahala ne a ranar daga yace ku je ku ta safa turare amma mu turarenmu kura ta gumurzu a fagen fama yace ba yanda za a yi su zama ɗaya kura wato ainihin da mutum ya shiga cikinta wajen ɗaukar kalmar Allah da hayaki na wutar jahannama ba za su haɗu ba gabawa duk wanda wannan korar ta zo ta same shi to ta kore masa mai hayakin wutar jahannama yace ga littafin Allah nan da kansa ma yana furuci laysa shahidi bi mayyitin la yusbu shahidi ba mawuci bane ba matacce bane ba wala ta saban allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim to kaga a ce lalle yaki yadda amru bin madi kar ya siffanta umar dan khattab murratul mazaq mazaq abu na dandano murra abu mai daki kenan murratul mazaq dandanon ta mai daki ne idza qalata ansab idan ta yayi korin ta mana idan wahala kai wahala man ba'u man sabara fiha urif wanda ya hakuri a cikin yaki sai a san shi dan na gane jarumi wa man ba'u fa an hatali wanda ko yi rauni ya gudu to sai ya lalata dan karshe ya zama fursunan yaki da za a kama su kaga ya lalacewa kuma ta zo ba ya an cikin nasa kuka ya yi ta yi lokacin da ya rubuta masa wannan takardar kuka ya ta yi ce lalle ya yi mun nasiha nasiha da ba taɓa yin irin ta ba salaf ɗin kenan suna da sallama wa to a cikin wannan jumlolin هي مرة المذاق sai ku fasa mana bakin da ke cikin ta iya murratul mazat malam waye daga hannuwa na wajen kai ne baka daga ba kai jarantar nan maka sai ni ne ne a gadi yadda za a yi za a bayyana menene mabani meye moraf meye mabani meye moraf na'am مبنية جميع مبنية جميل جدا أه. المذاق جميل جدا اه في كده سيما بني نموني إذا خلصت أنصاك إذا خلصت أنصاك na'am eh idza mabniya mumtaz eh eh mabniya eh eh eh eh مورد جميل جدا من صبر فيها عرف من صبر فيها عرف إلى جنكا مه. من مبنية أه. صبر مبنية أه. في أه. لا في مبنية كما هذا مبنية جميل جدا هكذا أه. عرف مبنية جميل جدا ومن ضعف عنها تلف ومن ضعف عنها تلف نعم أستاذ. ايه ايه نعم ايه مبنية ايه ايه ايه ها مبنية ايه تلف جميل جدا wannan inda maganar amr ibn mahdi kar ta kare kenan sai kuma malamin ya kawo ayoyi wa duha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wato farkon suratul duha ke lafazin ad-duha yana nufin hantsi bayan hudowar rana kafin ta kai tsakiya والليل إذا سجى إذا سجى أي إذا ستر أنغانيكو إذا ستر بظلامه حين سجى إذن يا للذي لدهن سكينة ما ودعك ربك وما قلى التوديع هو الوداع شيني بنكوانا الوداع بنكوانا wadda'ahu yayi ban kwana da kai wadda'aka yayi ban kwana da kai ma wadda'aka rabbuka ubangijinka bai ban kwana da kai ba wa ma qala ko bai tsane ka ba an gane ku akan ce qala fi'li madi mudari'in ka ba yaqli jamil jiddan masdarin ka ba mazdarinsa fa mazdarinsa kana da kana da hali guda biyu ko alqila qala yakli qilan qilan bi kasr alqaf lamun sannan bayan ta kuma ga alif wanda ke kanya wato aluja aluja kenan qala yakli qilan ko kuma ka ce kala ya kali kala an bi fatih da kaf idan kai wa kafin fataha to alifin din zai zanto mamduda idan kai wa kafin kasra alifin din zai zanto makasura kala ya kali kila an ko kala ya kali a kala ya kali kilan ko kala ya kali kala an dukkan su alhamza ta yadda akwai na annabi da yake cewa na manta cikin suratul tarabi akwai shahidin da cikin alkurani cikin suratul ba cikin guba abu ne cikin kisra na bulutu ne amma na manta daidai wannan daidai wajen Eh, ba ku tuno ba? Abduha. مبني وضمير ايه مورب مورب قال لي والليل الليل مورب اذا مبني فجاء مبني كمان ما مبني ودع مبني وابدع مبني دم في لماضي كا كما مبني رب معرب كا مبني كده وما مبني قال مبني قال دومين فيل ماضي لي قال وقلي على كل حال وما الآخر خير لك من الأولى فقلت إن الأولى حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة النقم ومن من بيت لنوافع إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة النقم إن العلا حدثتني وهي صادقة وهي وتهام وتهام الدولي dai idan ta ce wahiya sai baitin ya kari wahiya sadiqatun fi ma tuhaddithu anna al-izzatu nuqam wato inna al-ula halaye na girma masu yawa kenan ba guda ɗaya ba an gane ku al-ula ilmi ne ne to a أعلى أو بطاقة أعلونا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم كابتين جرمنا الأعلى أن جانبوا والعلى جرمنا نمي يوم جرمنا العليا العليا وبطاقة العلى أن جانبوا ما سوى جرمنا ina fata mu fahimta dan Allah ce tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula kaga al-ulya guda ɗaya al-ula jami'i ne inna al-ula to anan yana nufin halaye na girma jami'i na al-ulya halaye na karam hatta san bi sun yi mun magana wa hiya sabita kuma gaskiya suka faɗa mun da suka yi magana shi ma ku haddasa cikin abin da suka faɗa me suka faɗa amma la izzatin nuqam amma la izza lalle daukakar dan adam fil nuqam am nuqam jami na nabi أظن مع النقل جمع لنا النقلة قراءة النقلة annukula annukula kuma ita ce shafi daga nan zuwa nan daga can zuwa can daga can zuwa can don neman ilimi don neman kuɗi don noma don kiwo wannan take tabbatarwa ba na dan izza ba ba na aure ba amma da izza in nuka wato a darajar ɗan adam da buwawa ta tana cikin ne kaiwa da komowa da himma da kwazo ba kawai mutum ya san take yana ba na aure guda ba ina ba damu fita ko fita ai tana da amfani domin da wanda ya taɓa fita da wanda ya taɓa fita ba ko bambanci wallahi ku ko da daga nan zuwa sokoto ne da wanda ya taɓa zuwa da wanda bai taɓa zuwa ba da bambanci da ɗan kaso da kun da ya tashi a kun da yake ko a cikin sabon gari ko a cikin kuri ke taɓa zuwa ko ina ba da wanda ko da daga nan ya je cin kasuwar gujungu ya je cin kasuwar idan ya je can gudun sai ka samu wa wasu wayewa wannan wanda ya yi yawo gurgudun yadda za ku yi yawo gurgudun da za ku waye to haka ɗalibin da tun da ya tashi da firamare da sakandare da komai har yaje jami'a a nan ya tashi a nan kano ya firamare a nan kano ya sakandare a nan kano ya shiga jami'a ya gama ya koma da kuma wanda daga nan ya tashi ya yi firamare a nan gurin ya je sakandare kamar a kaduna da ya tafi university sai je mai digiri ko kuma je sai ya dan sojo ta sokoto sai ka samu wancan ya zauna wa da environment daban-daban ta ba ku damar ya samu ta kwarewa a cikin rawa ya sa malaman da suke yawo cewa wato wajen neman ilimi su je gari kaza kaza su je gari kaza don saboda su gamu da mazaje don gamuwa da maza sun koda ba hausa ya ce wai sabo da maza shi sa wani yake cewa kafir ta bid'i wa ban amman tufarikuhu wan sab فإن لذيذ العيش في النصب أما رأيت ركود الماء يفسده إن صال صاب وإن لم يدر لم يطب لو كانت الشمس في العلياء واقفة لمر الناس من عدم ومن عرف صابر كأن يتزوى من السجن تبدعي وضع أمن تفارقه ذاك فممدد من لك رفع جدا in aboki ne a can zai ka samu sako in mata ce ma a can zai ka samu wata in littafi ne a can zai ka samu wani in malami ne a can zai ka samu wani to gidi yi wa ban amman ta faru wanda ka san kowa kan ka san wahala ba fama da yunwa fa inna lazizal aiki fi nafsi rawa ta fi dafi yin ko wahala in kullum dafi kullum dafi ba ka da wasu amma yau a ji dafi gobe a abin manzo Allah ma ke cewa yau in ji yunwa tuna fakirai tuna ubangiji na gaskantar da kai gobe in goshi kuma in gode masa dama mun mun ya kare ina sabatu barra sabara wa ina sabatu sarra shakara ko kuma na mada azan baina hazumul amrayn wa yake cewa amma ra'aita rukudal ma'i yusiduhu wa ga ganin ruwa idan yi zauna wuri ɗaya zai lalace ya jamta kuka ya kai ruwa in salata ba da zarar ya gudu sai ya daɗi wa in lam yajri ya fudi in bai gudu ba kuma ba zai daɗin nan ba wari wai ke cewa ko da rana laukanar ta sun laukanar ta jan su fil alwai wa ke fata da rana ta yi take turkin da ta fito ba ta taɓa faduwa ba na manna annas da mutane sun gajira ita amma kasance tana ɓuya sai a yi ta fatan ina ma ta fito saboda an neme ta an rasa wata rana to haka dai yawo yi a kasuwa ne a neman ilimi ne ilimin addini ne ilimin zamani ne amma kullum mutum na tsaye wuri dai kamar kifin rijiya إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة في النقل من النقل جمعنا النقلة النقلة فينا الانتقال من مكان إلى مكان الخروج من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد من مدينة إلى مدينة أخرى سيوانكم إذا نام غر في دجى الليل فاسحل وقم للمعالي والعوالي وشمري إذا نام غر في دجى الليل فاسحل سكن في الغر wato wanda bai da tajriba a rayuwa ko kuma wawa shine al-ghirru idza ma maghirrun idan wanda yake da karancin gwaji a rayuwa yayi ta barkin sa fi dijan layli a cikin duhun dare fasari kai ta fuka hana idan ka barci kai nazari kai muzafara habban qur'ani habban hadisi أيضا وتفائدة تناول وتفائدة أصول الفقه وقم بالمعالي فاسق إذا لمن المعالي أبا بين الجرمى والعوالي فأبا بين التوككة وتمري زاجدا التكبير كده التكبير أكن في شمر يشمر شمر أنفاق الجسم كما دي أرى أيوار دكا كده وجن لمن أبا wato daina zabar da ɗalibin ilimi ne a fakaice lokacin da sauran suke bacci kai ta suka yi muzakara kai bacci da wuri ka tashi ka riga ka tashi duk wanda yake son yin muzakara ya more ba inda muzakara take daɗi irin karshen dare ko da subahi wannan ko ba za ka ji daɗin ta ba sai in kai barci da wuri in Allah ya taimake ka kai barci tara ko tara da rabi idan kai barci tara ka goma sha ɗaya sha biyu daya biyu uku awa shida kenan ba to kadara uku da rabi ma ka tashi awa shida da rabi ai ka samu da cikin barci ya ne shawarar likitoci da suke ta wai barci wai awa takwas awa takwas ai kake sai azal kafi ni ina ganin gaskiya dai inda mutum ya samu awa biyar zuwa shida yana barci to ya samu da cikin barci kuma za ka ji daɗin wannan idan ka iya kasafta kanka yadda za ka yi barci da rana bayan azhar ko da awa ɗaya ne yana taimaka ma da daddare kai karfo amma in baka saba yin sa ba shikenan shi yasa manzo Allah ba da shawaran cewa a rinka yin sa kilu fa inna shayatin la takilu yace ku rika hutawa in rana ta raba take yace ba ne ba sa huta wai hajaran majaran yadda muke danna malam wai zai wasu baya zarin ba wanda Allah ya masa rufin asiri ba shine alqailula din manzo Allah ce ku alqailula kasan ita alqailula ba hauji ma'anar da ba amma dai da larabci alqailula shine al-istihara al-istiraha kai al-istiraha ba'da intisaf an-nahar mutum ya dan huta bayan rana ta bar tsakiya ko bayan rana ta yana bayan sallah azhar sawa'un ko da kai bacci ko da baka yi ba ka dan kwanta ka mimmi ke ka dan samu hutu to yana karawa kwakwalwarka tunani a matsayin ka na dalibin ilimi ka kaucewa inda hayanai sai ka ɗan yi shiru na minti talatin in ka zo za ka koma karatu sai kwakwalwar ka a shirye ka take ta karɓi komai amma in ka wahalar da kwakwalwa da yawa sai ka yi cikin zuba kuma baya shi amma dai ba shi karatu da dare inda yake da daɗi wato shine akwai karancin sautuka da surutu da hayaniya babu ba ziyara sai ga mutum yana haddace abubuwa da yawa إذا أنت لم تكثر عن الجهل والقمع أخذت حليما أو أصابك جاهل إذا أنت لم تكثر عن الجهل والقمع idan dai baka taƙaifa ba anil jami dangane da wauta wal khama da zantuka na baba a sabba habiman to ɗaya biyu ko dai ka ci karo da mutum mai juriya ka yace masa wauta kai masa ashariya bai banza da kai bai dama ba an asa ba ka jahilu ko ka da wani mai wutar ku ya mai da martani wato dai abin da yake ba da shawara kar ka yi wauta kar ku manta su aljalu yana zuwa da ma'anar rashin ilimi sannan aljalu yana zuwa da ma'anar wauta ba shi ba amur bin kusur ke cewa ala la yaj'alan ahadun alaina فنجعل فوق جعل الجاهلين ke ku saurara karfa wanda ya mana wauta don mu ma sai mu yi wautar da ta fita mu wauta wato za a falo ta kenan to kaga aljalu a nan ba yana nufin rashin ilimi ba a wauta kawai ka zuba kalmomi yadda ka ga dama ba tare da kana kallon sun dace a qur'anin ta daji zan ko su dace ba kai ta faɗin duk abin da ya zo bakin ka wauta kenan to idza anta lam tuksira anil jali wal qala idan har baka takaita ba ka daina jahilci da wauta kuma ka daina zantuka na bata a fasta haliman to abin da zai faru ne ka iya samu ka iya cin karo da mai juriya kai ce masa ya kyale ka to lokacin da kake masa yana kyale ka din nan wato kai ne kake tarin zunubi kana son shiga hakkin sa au asabaka jahilu ko kuma wani wanda yake kawutar shi ma ya mayar maka da martani to duka da waɗannan kalmomi ne waɗanda idan kun lura da su za su baka bakin kalmomi a larabci sannan su koya maka hikima sannan ababen da suke koyarwa kuma za ga akwai nau'i na tarbiyyantarwa ga ɗalibin ilimi ina jin ko da ba mai wannan ba ala bauhi ma sabaka an bayyana hu nasafi an nasakhr ma sabaka min hadhihi al-jumal abin da ya wuce baya zai iya samu gane lalle akwai mu'arab anan akwai mabuni anan ko mu'arab din shine kaza wani ne kaza wato dan kuna so in take shi muku rance gaba ɗaya shine kalmomi gaba ɗayan su guda nawa ne da muka karanta a cikin ajzawul kalma ko a cikin asamul kalam guda uku ne ismi da fili da harf jami'i so a cikin shi fi'ili ya kasu kashi na kashi uku ko dai alfi'il mad alfi'il madi ko almubari ko fi'il am to idan kuka dauki ismi aslan duk inda ismi yake mu'rab idan kuka dauki harafi duk inda harafi yake mabni ne to shi fili ne sai ku kalle shi da kafansa guda uku da mabi da amri duk inda fi'il amri yake duk inda fi'il madi yake mabni ne fi'il mudari kuwa yakan zama mabni wadaran ya zama muraf wadaran amma halin kasancewarsa murabi shi ya fi yawa sama da halin kasancewarsa mabni domin baya zama mabni sai in nuna tauki ta shiga cikinsa ko kuma nunin niswa nunin tauki kamar azhab ta ce la azhabanna ka ba nan fili mabari ya zanto me mabni mabni ne alal fathi saboda ne litasalihi bi nunin tauki ko da cewa kai la abu a ban ilal masjidi kaga dai nuna tauki domin imma in ta kuna sakinatan wa imma an ta kuna khafifatan jamil jiddan to kaga anan ya zama mabuni haka idan ka ce an-nisa'u yazhabna ila al-madrasa kullu yawm الطالبات تذهبن إلى المدرسة كل يوم. ليك عندك تذهبن ولا في ليه mubari to amma ya zama wani nan gurin mabni saboda mai littisalin nunin nusoshi bi sai zan to mabni ala sukun to in ban da waɗannan halayen duk inda fi'ili mubari yake zai zama mai mura to kun ga nan gurin shi kenan sai mun take zuwa kan mazango al'asma muraba al-huruf mabniya amma al-fi'il فالماضي والامر كلها مبنيه والمضارع معرف في غالب احواله الا اذا اتصلت به نون التوكيد او نون النسوه فيكون مبنيا. في كلام مغنى ترجع تو ام wani abu mai muhimmanci shi harafi me yasa harafi ya zama mabali sukan kawo illoli daga cikinsu sun ce don shi harafi yawanci harfan da ke gina shi yan kaɗan ne daga harafi biyu in ya yawa ya kai uku amma galibi harafi biyu ne wani lokacin ba harafi ɗaya kamar bi ba harafi ɗaya bane kamar la ba harafi ɗaya bane lillahi ga ba harafi ɗaya ne to da min da an duk waɗannan harufa ne sai suka ce to idan muka samu ismi wanda shi ma ana rubuta shi akan baƙaƙe biyu to shi ma sai ya fita daga mu'arabi sai ya koma mai maguni saboda ya kamance shi ne da ne da harafi don ya kamance shi ne da harafi shi ke sai zama abin ba ma nan duk wani zai zo nan gaba na faɗa wannan ne dan kar wata rana wani na tafiya sai je ga wani izini kuma sai dauki maguni sai ce a to an ce dukkan inda izini yake moran mai gashi na zo na ga ba wani izini ya zama maguni to in ka ganci wannan kila ita ce ansar ko wannan ko wani abin daban cikin sababba can asalin hukunci ne wa qad yakhruju shay'u an aslihi ila amrin akhar li sababin min al-asbab ina fatan kun fahimta to na ga sai mu dakata a nan gurin um idan abin nan sai mu alhamis din da da ta wuce ba mu yi ba sai mu rama shi ranar asabar da safe a laraba da sun kai da muyi ba sai mu rama ranar asabar da safe musa bakwai da rabi bakwai da rabi ya za ku yi zuwa to shi ke musa bakwai da rabi sai mu rama shi karfe bakwai da rabi insha Allah ranar asabar da safe na laraba da sun da ba nan to da kyau ɗan lokacin da ya take da ya wuce man da ya rage man ɗan kaɗan ne sai mu yi wannan ko kaɗan ne shi din ba maganar mai da shi asabar tana nan amma ba ta ba ta nuna ba tukuna saboda abin da yasa ka san daura malaman mu sun kusan zuwa game da daura akwai dan su dara biyu nan din to haka ne ko to ku ya kuri ku ya kuri ba lura bane ba lura bane ba haka ne yace as-sabru ala huquqil muru'a أصب من الصبر على ألم الحاجة وذلة الفقر مانعة من عز الصبر كما أن عز الغنى مانع من كرم الإنصاف وتوضنا ما كلمة من الاجتماع الصبر على حقوق المروءة أشد من الصبر على ألم الحاجة وذلة الفقر مانعة من عز الصبر كما أن عز الغنى مانع من كرم الإنصاف الصبر على حقوق المروءة ينقلي akan haƙoƙi na muru'a abin da ake nufi muru'a mutunci sanin ya kamata yin haƙuri don ka kare mutuncinka ko sanin ya kamatanka a shaddu min sabari ala alalil haja ya fi tsanani sama da yin hakuri bisa ga raɗaɗin wata bukata ma'ana za a ga wani lokaci ɗan adam na iya hakuri idan yana jin yunwa yana iya hakuri idan yana jin kishirwa wanda kowane ɗaya daga ciki ya halatta a sa masa suna alamul haja amma wani abin da zai tsare masa mutunci sai kasa yin hakuri wajen yin sa za ku gane wannan